الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
سيومنا يمتن رانر جمعة آه 23 ga watan jumadal ula hijira 1447 shi gaba da karatu na tasirifi wannan littafi mai albarka mai suna matnul bina'i wal asas za mu tashi farkon shafi na biyar hawa yau dai cikin mukaddima ta shi mai ta hakikin littafin ya kawo wasu abubuwa masu fa'idodi dangane da shi wannan fanni to ya gama bayani akan abin da ya shafi wato mabadi'ul ilmi al'ashara abubuwan da ake bukata duk wani fanni da za ka karanta to ka san waɗannan abubuwan ba wa iya tasirifi kawai ba duk fannin da zaka karanta yana da waɗannan mabadi'u din guda goma nahau yana da su ulumul qur'an yana da su usulul fiqh yana da su luga tana da su hadisi duka komai yana da su to bayan ya gama zai bayani kuma akan abu na biyu da yace saniyan almizanu at-tasrifiyyu to a cikin karatu za ka yi ta jin ana maganan mizani mizani ma'auni almizanu sarrafi shi yasa malam ya ɗanyi maka wasu bayanai kamin a shiga cikin littafin saboda shi tasirifi yana tafiya ne da ma'auni da skeli saboda kowace kalima to auna ta ake yi saboda a tantance haruffanta na asali da kuma waɗanda ba na asali ba in ba akwai harafin da ya fita a gane an gane in ba kalmar ta haɗu da ƙalbi an canza ma wani harafi ba gire in ma dai za a abin nan ta hanyar wannan awon za ka iya gane wannan to akwai abin da suke kira da almizanu tasirifiyu to shine zai bayani a kansa ma'ana sikeli na tasirifi wanda za a baka su ko za a gaya maka ka'ida yadda za ka auna kowace irin kalima an gane wadda tasirifi yake shiga kanta to sai cewa ba a sarfiyuna mizanan malaman tasirifi sun aza wani sikeli sammauhul mizanar sarfi suka kira shi da suna da mizani na tasirifi wazalika dalilin haka kuma ko hakan da suka yi lidabti wa ma'rifati ahwali abniyatil kalimi sun yi haka ne domin wato kiyaye sanin haloli na kalimomi yadda ma'aunansu zai kasance yadda za a gina kalima da yadda za a furta ta to shi yasa kowace kalima sai aka ce ga ma'auninta eh ga ma'auninta tunda kalmomin daban-daban ne to kaga dole halin gina su ya bambanta to saboda haka kana da buƙatar ka san kowace kalima yaya ma'auninta yake wa wada'u lahu iddata dawabita sai suka dora masa suka ajiye masa wato wasu ƙa'idodi masu yawa shi wannan ma'aunin awwalan abu na farko i'tabaru usul al-kalimat al-arabiyya salasata ahrufin abu na farko sai suka yi la'akari da cewa asalin kowace irin kalima ta larabci to ta zamo da haruffa uku eh wannan haza huwa al-asl duk wata kalima suna ne fi'ili ne to mafi karanci ya zamo haruffansa sun kai uku ba za su gaza ma uku ba وذلك دليل هكا لأن أكثر كلمات اللغة العربية ثلاثية domin mafi yawan kalmomin larabci to masu harafi uku su suka fi yawa Eh, in ka kasa kalmomin arabiya ka rarraba su to za ka ga masu harafi uku su suka fi yawa to shi yasa sai malaman tasirifi suka zaɓi wato wannan a matsayin asali sai ya ce sawa'un daidai ne kanat asma'an au af'alan wato kalmomin sun zama sunaye ne ko ayyuka ba bambanci asali dai ya zama kowanne yana da harafi uku falamma kanatil kalimatur ruba'iyya lokacin da kalmomi suka kasance kamar masu harafi hudu wal khumasiyya da masu harafi biyar aƙalla min sulasiyya wanda su suka fi karanci daga wato masu haruffa uku mana masu haruffa hudu ko biyar ba su da yawa masu haruffa uku su suka fi yawa a arabiya sawawan a bangaren ayyuka ko bangaren sunaye to lokacin da malaman tasirifi suka kalli haka to ja'alu aslal mizani sarfi ala salasati ahrufin sai suka sanya ma'aunin tasirifi shi ma ya zamo akan harafi uku eh duba da cewa kalmomin da suka bi yawa su ne 'yan harufa uku 'yan ajin harafi uku kaga ba su zaɓi 'yan ajin harafi hudu ko biyar ba saboda ba su da yawa sai suka yi amfani da galibi li'annal qawa'i da saboda ƙa'idodi inna ma tudau alal aksari lal aqalli dama ƙa'ida akan azata ne akan abin da yafi yawa abin da yake galibi ba mafi karanci ba eh abin in ya zamo nadiri to sai ga malamai ba za su dora masa ka'ida ba ba za su aje shi kuma a matsayin shi ka'ida ba ne shi yasa suke da ka'ida cewa annadiru la hukuma lahu ai nadiri ba ya da hukunci ha nadiri ba a cewa ai ga hukuncin sa eh nadiri abin da bai da yawa ya karanta sosai to shi ake kira nadiri sai ce walau ja'alu usulal kalimati ruba'iyatan aw khumasiyatan inda su malaman tasrifi sun karkata kan aza asalin kowace kalma ya zamo harafi hudu ko harafi biyar to latarru ila alhazfi eh to da sun fada matsala dan da sun buƙaci shafe wasu harufa na fatar an gane to kuma kaga akwai tunda su masu harufa hudu din nan ko biyar ba su da yawa waɗanda ke da yawa 'yan harafi uku ne to kaga in suka zo auna kalmomin da suke da harufa uku to kaga dole sai an zo an ce ai an shafe kaza an shafe kaza ina fatar an gane eh inda a ce an ɗora asalin kowace kalma ya zamo kila harafi hudu to in an zo ga kalima sulasiya sai a ce an shafi harafi ɗaya ko inda an ɗora a kan asali a ce wato asalin kowace kalima harufa hudu ta zama ruba'iya tun an zo ga kalima mai harafi uku sai a ce an share harafi ɗaya haka ita ma kumasiya sai a ce an share harafi biyu to sai ya zamo a kenan za a yi ta amfani da wannan ƙa'ida ina fatar an gane to wani ya daga cikin dalilin da yasa sai suka ki daukan ya harafi hudu da ya harafi biyar sai suka kyale su saboda ba su da yawa na biyu kuma kada ya zamo magana akan shafe harafin shafe harafin yayi ya yawaita tunda in an ɗauka aka zo ga sulasiya to dole a nemo mata harafin da aka shafe to kuma yana yiwa ba a shafe harafin ba to wanda yana daga cikin dalili abinda suka kalla falamma ja'aluha sulasiyatan lokacin da suka sanya kalima sulasiyya ta zamo asali to kanal masiru sai ya zama koma ta kasance an yuzada ala sulasiyati inda alwazni sai ya zanto yanzu in muka zo ga ainihin wato sai suka sanya kalima mai harafi uku to sai ya zamo makoma ta kasance a yi ƙari a kan sulasiya idan muka samu kalima sulasiya sai zan ana ya ƙara mata harafi ɗaya sai ta zama ruba'iya muna ƙara mata harafi biyu sai ta zama kumasiya to sai suka zaɓi cewa a yi ƙari sama da a rage saboda ƙarin ya fi sauƙi na batar an gane ƙarin ya fi sauƙi kamar yadda duk za mu gani a cikin auzanu da za su zo sai ce inda alwazni a agun alasulasiyyata inda alwazni harfun au harfani cewa za a ƙara harafi ɗaya ko harafi biyu au salasa ko harafi uku wa ziyadatu ƙari inda hum agun malaman tasirifi ai ashalu min alhazifi ya fi sauƙi akan a ce an shafi to ƙarin ya fi sauƙi ina batar an gane yawwa saboda haka in ka zo a ga ainihin wato ƙara'a to sai ka yi ƙari kana son ka bata wata ma'ana ta daban kila ka ce ya nemi karatu sai ka ce istaƙara sai ka ƙara wasu haruffa hamzatul wasili sinun da ta'u a ga dukkaninsu na ƙari ne asali shine ƙara'a istaƙara'a to haka suka bi kalima mai bukatar ƙari sai a ƙara mata wadda ba ta bukatar ƙari ma'ana ake so sai a ƙyale ta hakan to amma inda an zaɓi cewa kalima ta zama mai harafi biyar an gane ai ita ce asali to kaga za a za a sha wahala za a sha wahala sosai kwarai da gaske amma wannan kaga da yake sudasiya ce to sai zan muna son kuma ita ƙara'a ɗin mu ɗauko ma'anar ista ƙara'a mu bata to kaga a nan ƙara'a sai mu ce ai an shafe hamzatul wasili an shafe sinun an shafe ta'u to madadin haka sai suka ajiye wannan sai suka ce bari mu zaɓi ƙare mu ce ai a ƙara ya yi abarta hakan da sai ya zamo kenan da ƙara'a da ista ƙara'a ba su da bambanci inda an zaɓe na shida ko na biyar ko na hudu saniyan na biyu ƙabalu hazihil harufa wato sun fuskanci wa'annan harufa guda uku asulasiya guda uku inda alwazani gun au bilfa'i harafin farko sai suka mukabalance shi da fa'un wala aini na biyu suka fuskance shi da ainun wallami na uku suka fuskance shi da lamun fa'a'atul harfal awwala alfa'a sai zan kowace kalima harafin farko sai suka ba shi sunan fa'ul kalima wal harfar sani harafi na biyu shi kuma al'aina suka ba shi ainul kalima wal harfar salisa harafi na uku allama suka ba shi labul kalima fa asbaha inda na waznun to sai kasance ya tabbata a gunmu muna da wazani sikelin karan kansa wa mauzunun kuma muna da mauzunin abinda aka auna shine kalimar da ka auna misali aka baka daraba sai aka ce maka ka auna ta sai ka ce fa'ala an gane? yauwa saboda haka fa'un tana muƙabalantar dadun ainihin tana muƙabalantar ra'un lamun tana muƙabalantar ba'un saboda haka fa'ala shine waznu daraba shine mauzunu don shi aka auna an gane? shine aka auna kusan kowace kalima haka aka yi mata yawwa to ma'aunin shine mazan waznu kalmar da ka auna ita ake kira da mawzunun fa in qulta idan kace limaza ikhtaru alfa'a me yasa sun ka zabi fa'un wal aina da ainun wal lama da lamun ma'ana lafazin fa'ala me yasa suka zabe shi ba su zabi wani lafazin ba hmm? sai ce kultu zan ce ga amsa li'anna hazal asla domin wannan asali na alfa'u ma'al aini ma'al lami min a'ammil usuli shine mafi gamewar usulu gaba ɗaya alal itilaki bisa itilaki ba tare da ƙaidi ba fayas duku ala kulli hadathin annahu fi'ilun shi yasa yake gazgantuwa akan duk wani abu da ya faru sai kaga an kira shi fi'ilun an kira shi fi'ilun in ka yi karatu sai a ce ka yi aiki ka yi fi'ili in ka zauna sai a ce ka yi fi'ili in ka yi tafiya sai a ce ka yi fi'ili in ka ci abinci a ce ka yi fi'ili in ka yi kuka a ce ka yi fi'ili in ka yi farin ciki a ce ka yi fi'ili saboda haka shi fi'ilin ko ina yana shiga duk abin da yake da alaka da hadas abin da ya faru to lafazin fi'ilu na hawa kansa to shi yasa malaman tasrifi sai suka yi amfani da fa'ala shi yasa zaka ji ana fa'ala a ko ina ya fa'alu ya fa'ilu ya fa'ulu to ko ina dai fa'ala ake bukata kaga ba a dauko wani abin an azaba da din shi ba hmm? to yana daga cikin dalili sai ce fa'iza ƙumta in ka tsayu yusan ma fi'ilan ai aka kira shi fi'ili wa'iza nimta in ka yi bacci yusan ma fi'ilan shi ma ana kiransa fi'ili wa'iza akalta in ka ci yusan ma fi'ilan shi ma ana kiransa fi'ili babu abin da ba a kira fi'ili sai dai in ba aiki ba ne bishiyarsa malamata zarifi sai suka zaɓi lafazin fa'ala ɗin sai suka dinga amfani da shi akan kowane irin lafazi kowane irin lafazi in dai na aiki ne sai suka yi amfani da shi ko na suna saboda mi shi yake shiga ko'ina na batar an gane yawa da za ka ɗauko daraba to takaitacce ne duk abin da babu gugu bai shiga can haka in ka ɗauko ƙara'a haka in ka ɗauko akala haka in ka ɗauko jalasa haka in ka ɗauko ƙa'ada da makamantansu za ka ga su sun taƙaita ne iya wata ma'ana keɓantacciya saɓanin fa'ala akan ce fa'alal ƙira'ata fa'alal darba fa'alal julusa fa'ala kaza fa'ala shi ko ina yana shiga doya daga cikin dalilan da yasa su malaman tasirifi suka hanga sai suka zaɓe shi eh to ko da an maka dai tambaya shine malam ya baka wannan amsa to nan za mu kwana insha Allah wani sati sai a tashi fa in qulta ma waznu daraba so da haka komai sun yi shi ne a ilmance kuma bisa ga dalili eh ba haka kawai suka kawo abubuwa ba babu hikima ba dalili